بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a yau kwanan wata ashirin da bakwai ga watan safar shekara ta dubu daya da dari hudu da talatin da biyar hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama daga makka zuwa madina wanda shine ya dace da talatin ga watan sha biyu shekara ta dubu biyu da goma sha uku a lissafin turawa za mu ɗora kan inda muka tsaya a karatun tafsirin alkur'ani mai girma da muke gabatarwa wannan masallaci mai albarka na sheikh ja'far mahmud adam da ke sabuwar gandu wanda yau za mu tashi ne a cikin suratu al'an'am aya ta ɗari da shida satin da ya wuce mun tsaya wa kadhalika nusarrifu al-ayati wa liyaqulu darasta ولنبينه لقوم يعلمون نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين الله مدوكين سركينا كيتشوا فقد جاء قد جاءكم بصائر من ربكم حقيقة بصائر hujjoji sun zo muku daga ubangijinku su ne alhujaj albayyina allati tubsiruna biha alhuda hujjoji bayyanannu wadda da su ne kuke gane shari'a al'ayat البينات كنا فمن أبصر فلنفسه duk wanda ya gane ya fahimta ya yi aiki don kansa yani fali nafsihi amil wa man amiya fa'alaiha wanda imakance kuma ya ƙi karɓan gaskiya yani amiya an ƙabulin haƙƙi falam ya arifha wa lam yusaddiqha to shi ma dai yayi wa kansa wa ma ana alaikum bi hafiz annabi ya ce ni ba an dora ni ne akan ku in zama mai kariya mai tsaro akan ku ba ma ana alaikum bi hafiz ma ana alaikum bi raqib ba mai lissafin ayyukan ku bane la uhsi alaikum a'malukum إنما أنا رسول إليكم أبلغكم ما أرسلت به Allah ya turo ni manzo ne gare ku don isan muku da abin da Allah ya aiko da shi wa kadhalika nusarrifu al-ayati Allah ya ce kamar haka muke wato bayani dalla dalla na ayoyi muke sarrafa su ɗaya bayan ɗaya tasrifu al-ayat shine bayanuha wadihan ayi bayanin ayoyin nan dalla dalla waliyakulu darasta saboda kada a ce waliyakulu aili kai la ya kulu yawwa kada a zo mushirkan maka ko kafaran maka su rinka cewa ai ka karanto su ne a wani wuri shine darasta wataƙila a ce ka liƙo ne cikin littafin ahalul kitabi ka ɗauko karmar waliya ƙulu kenan kada su faɗa walinubayyinahu liqaumin ya'lamun kuma Allah ce mun yi wannan ne don mu yi mutane bayani dalla-dalla mutanen da suke masu fahimta masu ganewa ko masana Abdullahi da Abbas ce ridu auliya alladhina hadahum ila sabili rashad waliyan Allah bayan Allah da Allah shirye da su zuwa ga hanya ta shari'a to sai ce tabi ma ya uhiya ilayka min rabbik ya Muhammadu ka bi abin da aka turo ko aka aiko aka yi wa'ayi zuwa gare ka daga ubangijin kalmar uhiya daga alwahayi ne ka bi abin da aka yi wahayi gare ka ka yi aiki da shi kenan la ilaha illahu babu abun bautawa da cancanta da dacewa in ba Allah shi shi kadai ba wa a'rid 'anil mushrikin ka kauda kai ga barin mushriki mushrikai ka watsa kashin su kai banza da su kama Allah bai yi su ba fala tujadilhum kar ka zo kana jidali da musu da su tunda shedanci ne a gaban su da ƙin gaskiya da kuma faɗa da ita gaskiyar wannan aya ɗin tana umartar hatta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shi kansa ya bi wahayi hatta manzon Allah aka umarta shi kansa ya bi mai ya bi wahayi to ina gani ko ga kai in babu aula mu bi wahayi mu bi wahayi mu bi qur'ani ya zama shine babban littafi a wajen mu ba mu da littafin da ya wuce littafin Allah kuma ba inda za mu ɗauki sako sama da littafin Allah duk wata magana ba ta ƙur'ani ba a baya take wajibi ne musulmi ya ji wannan ya yadda da wannan sai mai kuma malam
ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل ولو sha Allahu ma ashraku ganin damar ubangiji ne da ya so da ya ga dama da da ya sanya su zama muminai gaba daya da ba su yi shirka ba to amma ba haka Allah ya so ba dan yayi duniya ne dan jarrabawa in haka ne ai ba ai jarrabawa ba so dole a jarrabi imaninka imma shakiran wa imma kafura ko ka zamanto kana hanya ta kwarai ko kuma kana hanya ta kafirci wa ma ja'alnaka alaihim hafizan shine fassarar wa ma anta alaihim bi wakil a can da kuma da, inda Allah yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shi ba mai tsaro ne na ayyukan mutane ba mu ba mu sanya haka zamanto mai kiyayewa da kididdigewa dangane da ayyukan su ba ai wa ma ja'alnaka alaihim hafizan tamna'uhum minni ba kai ne mai tsare suka hana in yi ka hana yi musu azaba ba a'a lam tub'as li tahfaz al mushrikeen 'an al azab Allah bai turo ka dan ka tsare mushrikai daga yi musu azaba ba sam inna ma bu'ithta muballighan an turo ka ne kai mai isar da sako kawai wa ma anta alaihim bi wakil kuma kai ba wakili bane a gare su sai ce
ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم نعم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله kai Muhammadu karkarin sallallahu alaihi wasallam karkarin zagin mushrikai sune waɗanda suke yad'una min dunillahi suna kiran wani ba Allah ba Abdullahi da Abbas ce yayin da Allah ya saukar da innakum ma ta'buduna min dunillah hasabu jahannama antum laha waridun sai mushrikai suka ce ya Muhammad la tantahiyanna an sabbi alihatina aw la nahjuwanna rabbak ko dai ka daina zagin allolinmu ko kuma wallahi kai ma ubangijinka sai mun masa zambo mushrikai suke ga Muhammadu me yasa suka ga mai wannan lokacin da Allah ya saukar da ayar innakum wa ma ta'buduna min dunillah da ku da abinda kuke bautawa ba Allah ba hasabu jahannama makamashi ne na wutar jahannama antum laha wariduna za ku shiga gaba daya wai sai suka ce wai an zage su an zage allolinsu suka ce tun da dai haka ne ko ka daina faɗin irin waɗannan maganganu kana zagin allolinmu ko kuma shi kansa allah naka za mu zazzage shi shi ne allah ya saukar da wannan ayar cewa ba wai dan annabi yana zagin bane ba annabi ba mutum ne mai zagi ba amma dan a saukar da wa'azi gare ni da kai shari'a musulunci ba ta yadda ba ka zagi ko ka dura a shar ga allolin waɗannan mutane da suke bautawa ba Allah ba fayasubbullaha aduwan bi ghairi ilm to in kuka zagi allolin su ma za su iya za su zo su zagi ubangiji da zalunci shine aduwan bi ghairi ilmin ba tare da sun san hadarin zagin Allah din ba kafiri ne yaushe san girman Allah ma ballantana ya kiyaye dangane da zagin Allah a kira'ar yaqub fayasubbullaha uduwan بغير علم بضم العين والدال كده yayin da Allah ya saukar da wannan aya sai manzo Allah ya ce wa sahabbai la tasubbu rabbakum ya sahabbai kar ku zagi ubangijin me ma'ana kar ku zagi ubangijin kar ku zagi allolin wadancan banda zagi ku yi wa'azi ku faɗi abin da suke kai ba daidai bane amma banda zagin allolin su dan in kun zagi allolin su za su zagi naku Allah to shi kenan sai musulmi sai suka kame tun a wancan lokaci da wannan doka ce ƙa'ida ne Allah tabaraka wa ta'ala shan faɗa a daina zagin ainihin wato allolin waɗannan mutane kafirai ana la'antar su ko ana faɗin wata maganganu su maganganu a kansu don su ma za su zagi Allah وكذلك زينا لكل أمة أملهم kamar yadda muka zayyana waɗannan mushirkai suke bautawa gumaka suna yi wa shaidanu da'a suka zamanto tabaku halakakku haka muka zayyana wa kowace al'umma aikinta na alheri da na shari kowace al'umma Allah ya zayyana mata aikinta ko alheri ko shari ko da'a ko masiya amma dai summa ila rabbihim marji'uhum dukansu gaba daya suna masu komawa ne ga ubangijinsu ma'ana makomarsu tana ga ubangijinsu fayunabbi'uhum zai ba su labari kuma zai musu sakayya bima kanu ya'malu wannan da abin da suka kasance suna aikatawa imamu suddi ya ruwaito kamar yadda imamu zabbagawi ya kawo cikin tafsirin sa cewa yayin da aba talib baban aliyu kenan babban manzan Allah kenan sallallahu alaihi wasallama ya zo da suwa Qurayshawa suka ce ku tashi mu tafi gurin wannan tsohon mu je mu umarce shi ya hana dan dan uwansa zagin allolin mu mana ya hana dan Abdullahi shine Muhammadu kenan ya hana shi ya kame ya ce ya daina zagin allolin mu su kun san me ya zage shi fa mara gaskiya in dai kafa da gaskiya sai ce ka zage shi kuma ne yanzu abin yake ko in an faɗi gaskiya sai a ce an zage waliyai ko an zage shehi haka ake bada su ma da haka suka bada ku tashi mu je mu gaya masa ya gaya wa yaron nan ya kame ya daina zagin allolin mu saboda fa kunyar sa fa muke ji shi yasa ba mu kace shi ba tuntunan ma'ana kunyar muhammadu suke ji wannan kunyar da suke ji ta Muhammad ta sorry kunyar Abu Talib suke ji shi yasa ba su kashe Muhammad mutuntuna muna kuma jin kunya bayan ya mutu mu kashe shi kada duniya ta aibanta mu cewa mun kashe dan Abu Talib an ce da da yake dan kaninsa ne ko dan dan uwansa a zo duniya ta aibanta mu a ce ba mu kashe shi lokacin da mai kula da shi yana rayuwa sai da muka ga mai kula da shi ya mutu to wannan abun kunya ne a gare mu so ka gaya masa ya kame kada mutuwa ta zo ta same ka ya zo ya ci gaba da wannan abin da yake mana to gaskiya za mu dau mataki a kansa abu sufyan da abu jahal da nadir ibn al-hadi da umayya da ubay umayya ibn khalaf da ubay ibn khalaf da uqba ibn abi mu'ayt da amr ibn al-as da al-aswad ibn al-mukhtari waɗannan manya-manyan taraku cikin ƙurisha wanda ba musulmi ba wancan lokacin su suka yi wannan gayya suka je gurin abu talib ka ce ya kai abu talib an ta kabiruna wa sayyiduna kai fa babbanmu ne kuma kai shugabanmu ne muna ganin girmanka wa inna muhammadan qad azana wa alihatana amma muhammadu fa yana cutar da mu muhammadu yana cutar da allolinmu ku duba wayo nan sai suka ce cutarwa can kuma sai suka ce mai zagi ina duk wanda ya zo faɗi gaskiya a kanka ba ka son ka daina ƙarya za ka ce ya cuce ka to yau muna muna son ka kira shi gamu gashi gaka kaga kana rashin lafiya ko ka tashi ko ba za ka tashi ba fatanhahu an zikiri alihatina ka ja masa kunne ya daina ambatan allolinmu ya je ta wa'azinsa ba ruwansa da allolinmu shi ba za a yi wa'azin muke idan ya daina ambatan allolinmu mu ma za mu rabu da allansa amma wallahi ya ci gaba da taɓa allolinmu mu ma za mu taɓa nasa allah abu talib ya ce a kira muhammadu lalisa manzo Allah ya zo ya ce haula ya kawo muku ya ce ya muhammadu ga mutanen ka sun zo sun ce ka daina zagin allolinsu ka daina aibanta su abu talib ya ce to gaskiya kaga mutanen nan sun maka adalci sun maka adalci ka bi abin da suka faɗa nabi ce to ya ce to a ra'aitun in a ataitukum hada hal antum mu'tiyya kalimatan in takallamtum biha malaktum al-araba wa dana lakum biha al-adam ai za su ga wayo a annabi manzo Allah fasih jiddan tuntunin Allah ba shi yadda zai ba da ansa ya ci to mu yi alkawari da ku idan na ba ku wannan alkawarin na daina wannan kun yadda zan gaya muku wata kalma kwaya ɗaya kawai za ku faɗa mu daina jayayya kalma ce ɗaya idan kuka faɗi kalmar nan ni abin da kuke zargi na na bari ɗaya kenan sannan kuma za ku mallaki duk larabawa duk larabawan duniya za su zama suna ƙasan sannan kuma ajamawa waɗanda ba laraba ba su man su zo dole su bi bayan ku kalma ce ba ɗaya zan gaya mu kafin kowa ya magana abuja ne ce eh mun yadda faɗi hadda ya rantsuwa ya ce na'am wa abika ya hada da su da baban annabi ce da babanka ya ce za mu baka wannan alkawari kai sai mun kara maka ma da goma bayan wannan ma za mu ninka ma ma ninki goma fama hiya me wannan kalmar azza Allah kurin ya juya ya ce qulu la ilaha illallah muhammadur rasulullah ya ce ku ce la ilaha illallah muhammadur rasulullah abba ai sai taro ya fashe a mu yadda ba a mu yadda ba saboda malam sun san la ilaha illallah ai arne yana faɗan la ilaha illallah ya sani ya fita ya dawo ke ma ba ta faɗuwa malam yana suka ce sam suka iyadda abu talib babban annabi sai shine alƙali dama sai ce to kai yanzu muhammadu yi haƙuri faɗi wata kalma ba wannan mutum da sanki wannan faɗi wata faɗi wata ba wannan ba manzala ya cewa abu talibi ce ya amma ma ana billahi a ƙulu gairaha ya ce ni ba zan faɗi wata kalma ba wanda ba wannan ba da ba wata kalma ba wannan ba ya ce kuma ni ba mutum ba ne zan faɗi wata kalma bayan wannan bayan la ilaha illallah ba da wata kalma ita ɗaya ce shi ne abin da zai raba tsakanin mu da shi zala ce wallahi walau a tauni bi shamsi fa wada'uha fi yadi da za su ɗauko rana saboda zafi ko duba girman rana ta fi duniya girma su ɗora ta a tafin hannuna su ce mun wallahi sun rantse da Allah sai na daina zagin allolinsu ko kuma su ce wai za su zazzagi ubangiji tabaraka wa ta'ala ni dai ina kan la ilaha illallah ba zan daina kira akan la ilaha illallah ba shine Allah madaukin sarki ya saukar da wannan aya ne dan a nuna wa duniya cewa ba fa zagi ake yi ba in zagin ne to to Allah ya hana ai zagin wala tasubbu alladhina yad'una min dunillahi fayasubbu Allah adwan bighairi ilm ba dai zagi bane to Allah ma ya hana zagi me yasa annabi ya ce bai ce ya daina yi ba saboda kira a kan la'ila illallah ba zagi ba ne ba zagi ba ne ba su damu ita gaskiya haka take duk inda ta zo sai an mata sharri sai an mata kage sai an yi kokarin kwantar da ita a hana ta motsi to shi yasa ake so mai kira zuwa gaskiya zama yana da fasaha yana da basira yana da sani ya kamata malam sai ce mai وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون وأقسموا بالله جهد أيمانهم سنيران قواد الله كرما أقسموا تنفن حلفوا جهد أيمانهم وتوسنا ما سكرفوا فرنسوا iya karfin da za su karfafa rantsuwar sun yi rantsuwa da in ja'atun aya idan har wato wata aya ta zo musu wata mujiza ta zo musu la yu'minun biha wallahi za su yi imani da ita kaji ba ga rantsuwa ga taukidi qul ga ya musu ya muhammad ma na wai cewa muhammad suke suka zo suka tafka rantsuwa sun rantse iya rantsuwa ƙarshe sun kure maliji in dai aka sake kawo musu wata mujiza su kusa sun yi imani to Allah ya san halin su da ya musu ya Muhammad innamal ayatu inda Allah waɗannan ayoyi da suke gani ko mujiza suke gani daga wajen Allah ne ba kawai kai kake ganin dama kake kawo su ba sai Allah ya ga dama ya turo maka su ba naka bane wallahu qadirun ala inzaliha wa kadhalika qadirun ala man'iha Allah shine mai iko akan saukarwa da wannan ayoyi ko mu'jiza kuma shi yake da ikon ya hada wa ma yush'irukum yanzu kun sani annaha idza ja'at la yu'minun kuka sani ma ko in ayoyin ma sun zo ba za su yi imani ba wannan khitab din lil mushriki ne malaman tafsiri suka ce kamar Allah ya juyo ne yana magana ne akan mushrikan su kansu da kansu kamar ku tambayi kanku da kanku ku sani wataƙila ma ko wannan ta haƙiƙi ne ba tabbas ne amma dai dan a ba su damar dan saurara ko idan ayoyin ma sun zo ba ku imani ba wasu kuma suka ce a muminai ake nufi ku muminai kar ku rudu da wannan rantsuwa ba ku sani ba in ayoyin nan sun zo ma ba lalle bane su yi imani kamar yadda suka yi ta rantsuwa a baya aka yi ta kawo ayoyin kuma suka yi ta karetawa a wata kira'a ta mutanen basra da abubakar an asim wa ma yushirikum innaha idza ja'at la yu'minun yani ay annaha law ja'atuhum da a ce ayoyin masu zo ba za su yi imanin ba su wannan yana nuna mana ɗabi'ar waɗannan mutanen makareta ne za dai su faɗa kai amma ba za su yi aiki da shi ba wasu malaman sun yi wani tafsirin daban suka ce wa ma yushirukum ayyuhal mu'minuna annaha law ja'at amanu لأن المسلمين كانوا يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله تعالى حتى يريهم ما اقترفوا حتى يؤمنوا فخاطبهم بقوله كو إيه بقوله وما يشعركم كما أنا مغانا نيد مؤمني يا كو مؤمني ويا سند كو يا كو كسني cewa idan waɗannan ayoyi sun zo za su yi imani su wasu suna ganin kamar eh a ba su din a ba su din a ba su din za su yi imani sai Allah ce ta wariya muku in ayoyin su zo za su yi imani ai ba ku sani ba tunda ba ɗabi'a su bane su faɗi gaskiya su cika Allah yake cewa wa nuqallibu af'idatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwal marra kaji muna jujjuya zukatansu da idanunsu kamar yadda ba su yi imani da ƙur'ani ba ba su yi imani da manzo ba tun farko shine awwal marra wa nadharuhum fi tughyanihim ya'mahun haka za mu bar su a cikin batar su ya'mahun suna ta ainihin kaiwa da komowa ko suna makancewa suna tafiya a rude nakhzuluhum wa nad'uhum ko wa nad'uhum fi dalalatihim yatamadawun mu bar su a cikin batan su su ta tafiya suna ainihin wato bata ƙurisha sun ce ya muhammadu sallallahu alaihi wasallam ƙurisha suka samu manzon Allah suka ce ya muhammadu kana ba mu labari cewa wai annabi musa yana da wata sanda tasa wanda yake dukan dutse da ita kuma wai a cikin wannan dutsen a samu idan ruwa guda biyu sha biyu kai kamar yadda alkur'ani ya bada labari isna ashara ta aina sha suka ce ka gaya mana musa yana da wata sanda da in ya bugi dutse ko ya bugi dutse an samu dutse ya fitar da idanuwa guda goma sha biyu kuma ka ba mu labari cewa wai annabi isa yana rayar da matattu to kai kuma ka kawo mana naka ayoyin da za mu gaskata ka ga abin da musa ya yi ko ga abin da isa ya to kai kuma ina naka kawo mana mu gani manzo Allah ya ce da su ayu shayin tuhibun me kuke so a kawo muku suka ce mu wannan dutsen safa din muke so ka mayar mana shi ya zama kudi zinari kurin mu ta diba kaga mutanen nan kashe yan ɗiban kaya ne yan taru ne kudi ko kuma ba za ka mana haka ba muna da matattunmu da suka mutu sun daɗe da mutuwa ka tayar mana su in aka tayar da su mu za mu musu tambaya mu tambaye su shin abinda muhammadin ne yake kira gaskiya ne kuwa har ne ke nan ina idan ba za ka iya wannan ba ba kana ce akwai mala'iku ba ce eh ce to ka fito da su mu gan su kiru da mu idan mun gansu kuma su zo su ce su shaidunka ne wanda Allah ce idan na aikata muku wani bangaren abin da kuka faɗa na ku gaskata ni suka ce ya kwarai wallahi la in fa'alta wallahi in kai abin da muka ce maka lanattabi'annaka ajma'in wallahi dukan mu sai mun bi ka ba wani arni da zaka samu musulmi ko suka zo suka samu manzo Allah suka ce kai kuma manzo Allah dan Allah roki Allah Allah ya saukar mu gani mu ga ikon Allah akai ta pressurizing manzo Allah sa mai pressure lalle lalle kai kuma manzo Allah ka roki Allah mu gani tunda sun ce wallahi za su yi imani kai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya tashi yana roƙon Allah ina so ku lura da wani abu na akida wannan yana nuna mana al'amarin mu'jiza kawo wani abu na bankaye da burgewa da annabi yake ba daga wajensa ba ne daga wajen Allah ne saboda haka kakku damu kakku rudoyi wani mutum wai yana da wata karama zai zo ma wata karama zai ma wani kaza kwarai da gaske an gan shi a wani bango ko wani ko wani gida tsohon gini wai an ga wani wai ya bayyana wai a cikin gini wai a cikin gini to ai gaskiya ne ba ga manzon Allah kuna gani ai karatu ne na san mutanen mu in baka buga musu misali da fito fili ba ba sa ganewa Allah kuwa wani zai tafi haka na'am na'am na'am amma sai ka dasa masa ayar da zai gane tukunna in annabi muhammadu da kansa sallallahu alaihi wasallam wannan abin da aka yi challenging ɗansa ai da ni da kai yanzu mu so a ce kawai a bayi din ko to amma ka duba sai da ya koma ya je tinkari ubangiji yana ta addu'a yana ta addu'a yana ta addu'a yana ta addu'a اللهم اجعل الصفا لنا ذهبا ودينارا اللهم على الله كسني صفا دنا تزمنتو زيناري sai ga jibril an aiko masa shi ce ya muhammadu ikhtar ma shi ita zaɓa abin da kake so idan ka so za a mai da wannan safaɗin ya zama zinari to amma kuma akwai zafi idan muka mayar da safa in ji Allah kenan in muka mayar da dutsen safa ya zama zinari in fa mutanen nan ba su yi imani ba to za mu musu azaba mu halakar da su gaba daya tun da sun yi rantsuwa sun ce wallahi za su yi imani to za a iya maka wannan ba ba za a iya yi ba mai sauki ne amma ba in fa ba su yi ba za fa halakar da su kaji ɗaya zaɓi ne biyu in ka ga dama kuma ka kyale su ka ce Allah ne yake kawo bai ga dama ba sai lokacin da ya kawo ka kyale suka ci gaba da yi musu wa'azi a hankali har su tuba ai ta samu suna tuba suna musulunta a hankali a hankali gradually wanda Allah ya shiru ya ce tawa a ce yanzu ya san halin mutanen nan saboda da an yi da an yayi ba mun karanta da kucin kisar bakara ba ba irin wahalar da annabi Musa bai sha da mutanen nan ba ƙarya suke yi to shi abin da manzon Allah ya duba ya ce to yanzu waɗannan mutane aka zo aka mai da wannan abin ba su yi imani ba kuma aka halakar da su to niwa zan yi wawazi su ne jama'a su su yake tare da su Allah kuma ya ce ba su imani ba duk sai halakar da su ya musu azaba to sai annabi ya zaɓi gaskiya gwanda a kyale su din a ce ba a yi ba a hankali a hankali a hankali masu tuba a cikin su tuba ka ji hikimar da ta sa ba a yi ba dan na san kana ta jira ka ji me zai faru Allah ce bale ya tubu ta ibu gaskiya dai wanda a bari mai tuban su ya tuba wannan isar ibn jarir tabari ya kawo ta a cikin littafin tafsirinsa Allah masa rahama to ba Allah gazawa yi ba ku kun san Allah fi karfin wannan aiki sai da gaske ba sun ce a nuna musu wata ya faffashe ba wannan wata din da ake gani suka ce in dai Muhammadu gaskiya ne suna so su ga wannan watan ya tsatsage ya faffashe ya gudu tsire gaba ɗaya baje sannan daga baya a daɗa hada shi in dai haka ne za su yi imani kuma ɗin annabin ya je ya roƙa ya roƙa Allah ya bashi watan ya faffashe a garin maka suka ce su ba su yadda ba tsafi ya yi sai masu wai hankali ne a cikin suka ce to a jira ai muna da yan uwanmu da sun yi tafiya zuwa sham sun je kasuwanci in sun dawo a tambaye su a rana kaza lokaci kaza wata ya faffashe kun gani a duniya a labari sai gashi sun dawo daga tafiya ba a gaya musu ba abin da ya faru sai aka zo aka musu tambayoyi suka ce kwarai a ranar sun ga ikon Allah wallahi mutanen nan malam suka je suka ga bana matsafi ne kullun tsafi ya mutane to wanda ya wannan shine zai zo faɗi wannan kuma ka yadda da shi mu je akram kan ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا السلام ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون Allah ce walau annana nazzalna ilaihimul mala'ika waɗannan mutane fa da za mu sauka musu da mala'iku kiru da mu zo su gansu mala'ikun mu sauka musu da su gabaki daya su zo su ba su labari akan manzancin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam cewa daga Allah yake sannan su ba su labari cewa ba ma shi kadai ba sauran manzanni ma da suka zo kafin shi gaskiya suke yi da za mu saukan musu da mala'iku su yi musu wannan aikin kunni na ɗaya wa kallamahumul mauta mu tayar da mat- matattu su yi musu magana ai kun ji a can sun ce a turo musu mala'iku ko suka ce kuma a tayar da matattunsu ko to Allah ce da za mu tayar da matattun dan su su yi musu magana matattun su yi shaida dangane da annabtar annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama wa hasharna alaihim kulla shay'in kubula Allah ya ce kuma mu sau- mu tayar musu da komai mu hada mu hada musu komai a kira'ar mutanen madina da ibnu amir kibalan a maimakon kubulan kamar me ake nufi da kubulan mu'ayana su ga abun nan kiro da mutu mu hada musu komai mu tashi duk abin da ma ya mutu su ganshi ya gansu ma kanu liyome ba za su yi imani ba illa an ya sha Allah sai dai Allah ya ga dama dan ka ba su kafin Allah ba to amma jarrabawa Allah yake yi jarrabawa ce kaga shi yasa malam ba wanda aka turo ya maka tilas zuwa masallaci ba wanda ya maka tilas zuwa wurin karatu in ka ga dama ka zo sallah ka samu lada in ka ga dama ka ki zuwa amma ka samu alhaki in ka ga dama ka bada sadaka ka samu lada in ka ga dama ka ki bayarwa a rubuta maka rowa in ka dama ka yi haƙuri da samartakanka ba ka yi zina ba har ka nemi matarka ta aure fi sabin ka aura ka samu lada in kuma ka ga dama ka ƙi ka ta yin zina a ta rubuta ma alhaki ba tilas to wani ita ce jarrabawa kamar yadda shi mai barna akwai wanda aka tilasta masa ya barna babu wani adalcin ubangiji kenan ومن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها الله يتبراسي إيماني با ولكن أكثرهم يجهلون أما ديو يو سجاهلين سنجاهل شعبن دا الله يكي مغانا أكي وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى, أو نرى ربنا هكذا كتشيكو لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وقال الذين لا يرجون لقاءنا wanda ba sa fatan gamuwa da mu ba sa son haduwa da Allah su ne arna kafirai kenan kaina mumini ai yana fatan ya gamu da Allah ko saboda zai samu rawar ubangiji insha Allah amma kafiri ba ya san magana kiyama laula unzila alaina almalaikatu aw nara rabbana suka ce a saukan mana da mala'iku mana in dai da gaske ake ko kuma shi Allah mu ganshi ya zo ya magana mu ganshi ya zai koya yana magana ba a ganin sa Allah ya ce laqad istakbaru fi anfusihim lalle waɗannan sun yi girman kai wa atau utuwan kabira sun kuma wuce gona da iri sun yi zalunci mai girman gaske يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ranar da za su ga mala'iku a wannan ranar to wallahi babu albishir ga dukkan wani mujrimi mabaranci in dai kun ga mala'ika kun ga azaba kiyama za ta tashi kenan ko kuma ana jahannama kenan wa yaquluna hijran mahjura wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura Allah ya ce muka ainihin wato mayar da aikin da suka aikata duk abin da suka yi a duniya muka mai da shi kamar kura kura da za ka yi kasan kura da duba toka ka ɗebi toka ka watsa ta a sama ta bi iska ya za ka yi tattara ta to haka za su wayi gari a kiyama masu da komai ɗabi'ar su ne ƙaryata manzannin Allah wa in kadzabuka faqad kuzziba rusulun min qablika muhammadu ka yi haƙuri ka yi haƙuri sallallahu alaihi wasallam in sun ƙaryata ka to sun ƙaryata wasu manzannin daman kamun kai ba kai ne farau ba walagat kuzibar rusulun min qablika fa sabaru ala ma kuzibu wa udu hatta atahum nasruna an ƙaryata wasu manzannin ba kafin kai kuma aka cutar da su har sai da nasarar mu ta zo musu kai ma kai haƙuri ka jira nasarar ubangiji tabaraka wa ta'ala kuma ma yuqalu laka illa ma qad qila lirrusul min qablik ma yuqalu lak ba abinda za su gaya maka face irin abinda suka gaya wasu manzannin kafin kai وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الانس والجن Allah ce kun ga wannan lamari kamar haka ne muka sanya wa kowane annabi adu yana da abokin gaba adu ana nufin ada wannan karfafa manzan Allah ne kai hakuri duk annabawa da manzannin da suka gabata kowannen su sai da muka hada shi da abokanan gaba yani kamabtalainaka bihaula'il qaum fakadhalika ja'alna likulli nabiyyin qablaka a'da kamar yadda muka jarrabe ka da mutanen kuma haka muka jarrabi dukkan annabawan da suka gabace ka su ma suna da makiyaya Muhammadu shayatin shaydanu min al-insi kenan wal jinni shine shayatin al-insi wal jin shaydanu cikin mutane shaydanu cikin aljan duk mutumin da yake da shaidanci a cikin mutane ai shaidan ne ko ba haka bane yawa haka duk wanda yake da shaidanci cikin aljanu su ma ya ko musu to shi ma ya zama shaidani ne ke to kai haƙuri wannan tasliya ne da rarrashi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ɗabi'ar waɗannan shaidanu kuma na mutane da na aljanu nan suna da alaka yuhi ba'dhum ila ba'dhin zukhrifal qawli ghurura sashin su yana yi wa sashi wahayi mana suna da alaka suna suna suna haduwa sashin su yana jefa zance wa sashi zukhrifal qawl suna kayata zance shine can Allah ce wa inna shayatina la yuhuna ila awliyaihim li yujadilukum wa in ata'tumuhum innakum la mushrikun Allah ce lalle shaydanu suna yin wahayi wa ƴan uwansu shaydanu ƴan uwansu duk dan iska to yana da alaka da sanin inda ake iskanci a gari suna da inda suke haduwa ko ba haka bane ba kamar yadda ku mutanen kirki kuna haduwa masallaci gurin karatu da makaranta su ma mutanen banza suna da hanyar da suke haduwa ko ba ka bane ba yuhi ba'dhum ila ba'dhin zukhrufal qawli ghururan dan su rinka rudin mutane ya ghurrunahum ghururan menene al-ghurur a larabci shine al-qawlu bil batil fadin magana ta ƙarya ko al-qawlul batil magana banza walau sha'a rabbuka ma fa'aluhu da ubangiji ya ga dama da ba su aikata haka ba amma fazarhum ma yaftarun ka rabu da su ka kyale su da abin da suke kirkira na ƙarya suna yadawa a duniya suna ganin kamar daidai suke kyale su zuba musu ido ka kyale su imamu katada da imamu mujahid da imamu hasan al-basri rahmatullahi alaihi rahmatan wasiya suka ce daga cikin mutane akwai shaidanu kamar yadda ka sani a cikin aljanu ma akwai shaidanu abin da ake nufi da shaidan ko na mutum ko na aljan shine al'ati bil'ain al'ati al-mutamarrid mai bala'in taurin kai taurararren mutum mai ketare iyaka min kulli shay to kaga a cikin mutane ma akwai mai taurin kai mai ketare iyaka haka a cikin aljanu ma akwai malik ibn dinar yake cewa inna shayatin al-ins ashadda alayya min shayatin al-jinn yace gaskiya ne fa shaidanun mutane ma sun fi wahala a gare ni sama da shaidanun aljanu saboda shaidanin aljani in na ta zikiri ina karatun qur'ani na samu sauki gare shi shaidanin mutum ko sai kai da gaske ina jin sai ka hada da na dawa ma gaba daya yace amma shaidani na mutane wanda zai zo ya nuna maka kamar shi na Allah ne ya yaudare kamala ya tafi da kai ya kai ga halaka Allah kiyaye to sai ce mai kuma mana ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون suna jefa musu waɗannan maganganu na ruɗi zukurfal qaul din walitasgha ilayhi afidatul ladina la yu'minuna bil akhirah saboda zukatan waɗanda ba su yi imani da ainihin ranar ƙarshe ba su karkata karman litasgha litamila suna faɗin waɗannan maganganu na rudu da maganganun ƙarya da na jan hankali da yaudara da ha'inci da nuna mutane son duniya da kwaɗayinta da romanta litasgha ilayhi afidatul ladina la yu'minuna bil akhirah saboda waɗanda ba su yi imani da lahira ba sai su karkata kurum السهو على ربك أنا نفع الميل كركتا وليرضوه كما دنسي يدد ولن مغنغنو وليقترفوا ما هم مقترفون su kuma su nemi abin da suke nema na duniya kalmar liyaktarifu liyaktasibu ma hum muqtarifun ay ma hum muktasibun su kuma su nemi abinci su nemi tuwo كما يدعى الله تعالى من يقترف حسنة نزيد له فيها حسنة كلمة الاقتراف على رفشي الاكتساب تكني to wannan shine manufar yada maganganu da makaryata ko azzalumai suke misalai suna nan a duniya da yawa duk abin da za a kawo maka na sunan rudi don ka samu duniya a ciki kuma akwai sabon Allah duk yana cikin zukurfal qawl a gyara magana ko a gyara wani tsari wanda a ƙarshen tsarin nan hadari ne a ciki yanzu kamar riba kamar bashi da ake ba mutane a banki kaga da daɗi ka je a baka ko miliyan nawa kake so sai su baka gobe gobe nan idan ka je ka wanke rigar ka je banki kana son bashi miliyan biyu miliyan uku yanzu za a rubuta ma cek a cake maka ita a baka ita to amma bala'in da ke cikin wannan kuɗin ya fi alherin da ke ciki riba da mutane suke ci suke rayuwa da ita kasuwancin ku a riba kaje ka ɗebo miliyoyin kuɗi an maka zaƙin baki alhaji ka zo karɓi kuɗi ka san manajojin bankin nan bi suke yi shago shago kasuwa kasuwa ku zo bankin mu za mu ba ku kuɗi kamar taimako ne kalimatu haƙƙin uri da biyar batil ku zo mu taimaka za mu ba kuɗi a zo a ba ka je karɓa kana karɓa ranar da ka karɓa suke fara ridin ba har yahudawa sun yadda a duniya babu abin da ke da sharri irin riba ba abin da ke karya dan adam ya karya kasuwancin dan adam irin riba kuma riban nan suna yin ta alamu sawal alam kasa gaba ɗaya sai a bata bashi da riba ban sani ba Najeriya ko sun gama biyan bashin da ake musu na ruwa ko ba su gama ba jihohi ma suna zuwa su karɓo kuɗin bashi na riba kwanan nan wani mai kuɗi yake gaya babban mutum ne ya ce uwansa ya ci bashi na naira miliyan hudu shekaru nawa ne suka wuce miliyan hudu ne ya ci bashi ya ce wallahi malam da aka zo ana bugawa ana bugawa ana bugawa yana bifa yana ɗan ragewa yin sha iska ya je ya rage ya ce wallahi da aka zo ana buga lissafi a bankin nan sai suka buga masu kudin nan sun zama naira miliyan 84 ta ce kai ce kwarai kuwa haka aka yi ta tafka rikici da bankin nan su ɗauka su sayar su- da ƙarshe dai da ƙarshe dai aka haɗa baki da manajojin bankin aka raba biyu ya biya naira miliyan arba'in wallahi wannan magana na jin ko sati bata yi ba muka yi ta da wani bawan Allah yana cewa malam malam ka rabu da bashi ba kyau na ce ce bai san ma ni ba da wani alaka da wani ba ina ruwa na da wani saboda shi yana da harkar kuɗi ya ce kai alaji alaji banki ba kyau alaji ka san haka suke bada ka alaji banki ba kyau wato an ji jiki kenan to suna nan na rantse da Allah masu kuɗi da yawa a garin nan da kake jin ɗuriyar su masu kuɗi masu kuɗi Allah in aka gaya maka bashin da yake kansa na banki to ina jin na kabari ma sai ya fi su jin daɗi ruwa kur darba suna nan waɗanda bankin ya karya sai suna nan suna yawo keke wallahi ya gagare su keke na hawa keke saboda kudin Allah ya isa ne kudin haram ne kudin riba ne banki banki ai ba ba bala'i ba bala'i kaji bala'i kaji wannan kalmar ba bala'i a rayuwar dan adam irin mutum ya kulla alaka da banki yana cin kudin banki ku ji da wannan da babban baki da wasali wallahi in kana neman karaya a cikin harkar kasuwancin ka da business ɗinka to shiga alaƙa da banki so ku yi nesa to akwai irin waɗannan za a zo a ta ƙayata muku za a ba ku kuɗi kaza za ku yi kaza za a ba ku kuɗi kaza za ku yi kaza da wasu tsare-tsare da ayyuka ta kawowa na zamani wanda yake ya ci karo da addinin mu duk zukuruf alƙawli ne waruran ne Allah ke yamu sai ce me
أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا na'am والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممتغين na'am وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم gaya musu ya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a fa ghairar Allah abu ta zai hakaman yanzu wani Allah kuke so in nema in sanya shi ya zama alkali tsakanin ni da ku akwai idmari a cikin aya kamar akwai kalmar kullahum ya Muhammad afa ghairar Allah abu ta zai hakaman kalmar hakaman tana nufin qadiyan so ke in nemi wani ba Allah ba ya zama alkali tsakanina ni da ku ya mutanen najeriya so kuke mu ɗauki wani littafin ba alkur'ani ba shine zai zamanto mana alkali da constitution da shi za mu yi shari'a ba alkur'ani ba a faghairallahi na hakaman yanzu muna neman wani ya mana hukunci ba ƙur'ani ba wa huwa alladhi anzala إليكم الكتاب مفصلا alhali kuma Allah shi ya sauka muku da alkur'anin nan dalla dalla khamsan khamsan asharan asharan sittan sittan saban saban Ya salam biyar biyar kaga ba wahala biyar ne da biyar shida shida bakwai bakwai dalla dalla ba biyar uku hudu shida bakwai takwas tara uku akwai rudiya a'a kamsan kamsan asharan asharan saban saban misali dalla dalla Allah ya muku bayanin Qur'ani yanzu Qur'ani bai ishe ku ba kuma yanzu Qur'ani bai zamanto shine littafin da ya fi cancanta a duniya ya hukunci da shi ba to wallazina atainahumul kitab waɗanda aka saukarwa da littafi al-yahudu wa nasara kenan waɗanda aka ba a taura da linjila wasu malamai suka ce ana nufin muminan ahlul kitabi imam ata yake cewa ana nufin manya manyan sabon annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya'lamuna annahu munazzalun min rabbika su kan waɗannan sun san cewa qur'ani saukakke ne daga ubangijinka وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا الله shi ya saukar da littafin nan su kuma bayan Allah masu imani sun san daga Allah yake fala takunanna min al-mumtarin ya muhammadu kada ka zamanto cikin masu shakka akan wannan alqur'ani me shakka da qur'ani kin aiki da shi me shakka da qur'ani kin hukunci da shi me shakka da qur'ani kin bin dokar qur'ani kaga mutane malam yadda ake bautar da su akan dokar dan adam dan adam ya faɗi doka ya faɗe ta a yada ta a gari kaga kowa ya kuma dama babu ita ma shi zo ya kawo ta kurin yace haka za a yi haka ga dama kuma dole abi amma ta Allah tana nan ta ga garbewa kai babu ma wanda ma zai ihu ma ya kare dokar Allah ma babu sai wanda Allah ya zaba su kuma ba su da komai a hannunsu ba su da ƙarfi ba su da fawa a hannunsu dan adam ya bautar da dan adam allazi anzala alaikumul kitaba mufassalan wanda ya sauka muku da alqur'ani nan dalla dalla shi kuma ba a mai da shi komai ba wannan shine rayuwar da muke yi yanzu to Allah dai ya ce manzo Allah kaga zama cikin masu shakka la takuna min al-mumtarin fa in kunta fi shakkin mimma anzalna ilayka فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين idan har kana shakka cikin abin da muka saukar gare ka tambayi waɗanda suke karanta littafi kafin kai hakika gaskiya fa ta zo maka daga ubangijinka kakka zamanto cikin masu shakka ya muhammad sallallahu alaihi wasallam wa tammat kalimatu rabbika sidikan wa adala kai kalmomin ubangijinka ko kalmar ubangijinka ta cika damdam gaskiya da adalci sidikan fil wa'di wal wa'id magana Allah gaskiya ne a cikin alkawarin rahama da narkon azaba wa adalan fil amri wan nahi magana Allah adalci ne akan umarni kuma adalci ne akan hani la mubaddila li kalimati babu mai canja kalmomin Allah yanda suke nan a gaskiya da adalci wallahi duniya su ta tashi haka za su ta kasancewa wala mughayyira li hukmihi wala khulfa li wa'dihi ba wanda ya isa ya canja hukuncin Allah kuma ba wanda ya isa ya canja alkawarin Allah tabaraka wa ta'ala wa huwa as-sami'ul alim lalle Allah shine mai ji al-alimu kuma masani abinda muka faɗa na daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi na kuskure ko ta tuma harshe Allah ya mana afwa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk